don saboda ya hana ta aure ko kuma ya ɗauki fansar wato ramuwar gayya ga iyayenta ko mahaifiyarta ko mahaifinta don ya hana su aure don ya bakanta musu rai to hakan nan ma 'yan adam sukan yi su hana yarinya aure ko kuma su ɗauki fansa daga ɗaya daga cikin wato iyayen yarinya ɗin don su hana su aure sai dai kawai bambancin shine su aljanu sukan ɗauki fansan nan ne da kansu in ka gama sun nemi taimakon wani to sai dai taimakon aljanu yan uwansu waɗanda suka fi ƙwarewa akan waɗansu abubuwa na cutarwa ko kuma ya kasance akwai wani abu da suke so su yi wa yarinyar amma su ba su iya wannan abu ba sukan gayyato wanda ya ƙware da wannan don ya saka wannan yarinyar ta rika yin wannan dan dai kadda ta aure amma shi ɗan adam ba kasafai ne yakan ɗauki fansar da kansa ba sai ya kama kafa da bokaye su kuma su kama kafa da shaidanu sannan ne yake iya cimma burinsa na ɗaukar fansa ko na ramuwar gayya daga yarinya ko iyayen yarinya don hana ita yarinyar yin aure insha Allah za mu kawo wa'annan misalai dalla-dalla kowanne a gurinsa na farko manemin yarinya saurayi yakan ɗauki fansa daga yarinyar na hana ta yin aure saboda wani dalili daga cikin irin dalilai da shi yake ganin ya dace ya haka idan yarinya ta ƙi shi mewa ta ƙi shi ne saboda ta ga ba salihi ba ne ba mutumin kirki ba ne kila mai wani shaye-shaye ne ba shi da ɗabi'a kyakkyawa ko kuma a'a allah ne dai kawai ya kawo rabuwarsu sai kuma ta amsa kiran wani saurayin wanda shi kuma ta yarda da ɗabi'unsa ta yadda da halayensa to sai wancan saurayin ya rantse ce wallahi ba za ta yi aure ba har abada kullum kullum sai na samu yan matan da za su zo su ce saurayinsu ko wani daga cikin dangin saurayi ya ce wallahi ba za ta yi aure ba har abada tun da ta ke shi haka halin mutanen yanzu yake kamar yadda muka gabatar a bara a wannan wata cewa irin dalilan da yake kawa ma yanzu ake samun sammace-sammace duk an sammace juna da ci har da rashin haƙuri da rashin tawakkali matar mutum kabarinsa in ba matarka ce ba yadda za a yi ka aure ka in ko matarka ce ba yuyin da za a yi sai ka aure ka ga istihara a rika yin istihara a rika komawa ga Allah in an samu wannan dugu-dugu mewa wannan da ce ba ta son kan hakan shi ya fi alhairi yau akwai alherin naka yana gaba in kuma matarka ce sai ta dawo ai amma mutanen yanzu ba sa yin wannan sun rena ajawalin wato yan mata sun rena ajawalin mata da dan wani abu ya faru wanda ba laifin matan bai sai su rantse shikenan kuma sun shiga boka yake wani lokacin kuma wata budurwa ce daga cikin yan matan shi manemin yarinyar idan ya kasance wani yaro yana neman yarinya da aure kuma sai ya barta saboda ɗaya daga cikin dalilan da ake barin neman yarinya kuma sai ya koma wajen wata yarinyar kuma yana neman ta ta farkon ba za ta yi haƙuri ba ita ma shiga boka yake nan sai ta ɗauki fansa daga waccan ta ga ita ɗin ma ya batta ko ya dawo gunta ko kar Allah ya sa dawa ita dai waccan ɗin da aka bata saboda ita a koma gurinta saboda ita ita ma din a batta ba ta yi haƙuri ta yi tawakkali ba a inda kuma akan samu matar uba wato kishiyar uwa ko suna tare ko ba sa tare ya zama tana da in suna tare tana da ƴaƴa mata waccan ma tana da ƴaƴa mata sai kasance ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan ta samu manemi waccan kuma nata ba su samu ba wai sai ta rika jin haushi ta ce wai sai ta ɗauki fansa ba za a yi auren ba babu yadda za a yi a yi auren waccan ga yadda kila yadda ta su girma a ce ba za a yi ko kuma a'a shi manemin ne ya kasance wani mai hali ne wani wanda Allah ta'ala ya ɗaukaka ne sai ce ta ƙoƙarin ta ga cewa yadda zai nema shi kuma ya nemi ɗaya to sai uwar wacce ba a nemi yadda ta ba ta ce ita kuma wallahi sai ya bar wannan yarinyar ba za a yi auren ba ko kuma ya kasance kishiyar ce take da ɗa namiji wanda ta zo da shi daga wani namijin daban da ta yi aure ta haifi ɗa yanzu kuma ta zo da shi agola sai ya kasance kuma mai gidan yana da ya tare da wata matar sai take so ɗanta ya auri wannan yarinyar don ta samu gindin zama su miƙe ƙafa ita da ɗan gidan ya koma ma nasu to ita kuma yarinyar ya zama jininsu bai haɗu da ɗan nata ba ta zama ba ta son sa to fa sai ta ce dole fa ba za a yi auren ba kuma ba za ta yi aure ba san san tunda ba ta auri ɗanta ba ba wani manemin ma da zai zo ya kasance ya so ta wani lokacin ma zai kasance uwar yarinyar ta mutu ko an sake ta ba ta gidan to sai fa wannan matar da ta zo daga baya ko wacce ta wanzu a gidan sai fa ta saka wannan yarinya a cikin bala'ai iri-iri to idan fa uban ba a yi sa'a ya gano wannan lamari ba ya shigo al'amarin cikin gaggawa ba yake maki wannan yarinya wajen ware wannan samu da kuma ware waɗannan makirce-makirce ba to haka wannan yarinya za ta zauna cikin wutar baƙin ciki da bacin wani lokacin ma uwa takan ɗauki fansa daga wajen yatta ta hana ta aure mutane za su rika mamakin irin waɗannan ni ko wannan ban san iyakar irin wanda na gani ba zai zama ita uwar tana da wanda take so ya auri yarta ita kuma yar ba shi take so ba mewa ita ya yarinyar ba ta zauna da uwarta ba ta rayu tare da uwarta ba tana wani gun ko tana dangi ko kuma a'a tana gidan mijinta da suka rabu da yanzu kuma yarinya ta girma amma ba tare suka girma ba bayan ta ga ta girma kuma ta kawo mata manemi ita kuma yarinya ba ta saba da uwar ba ma ballantana wanda ta kawo wanda uwar ta kawo to sai ga cewa ita kuma wannan uwar ta ya cewa yarinyar ma gaba ɗaya tun da ita kan ba ta aure ba wani lokacin ma za a samu shi uban ne da kansa yakan ɗauki fansa akan wai yassa ba za ta aure ba shi ma akan samu kaman yadda akan samu wancan mutum ne zai kasance yana da matarsa kuma sannan ya zo ya sake ta tana da ya kuma ta tafi da ya bai wani kula su ba shi ba zuwa yake yi ba ba wani abu yake musu ba ita yar ma dai suna tana jin labarin sa ne kawai ubanta ne sai wata ran wani tudu wani gangare ya zo ya ga yar ko a wani guri ya fahimci yarsa ce ya ga yadda ta data yadda ta kyau to sannan kuma wai zai kokarin kamun kafa da yar ya kawo mata manemi wai dan saboda kila zai dan huta ta wani bangaren kenan ba dan Allah ba ita kuma yarinya shi kansa ma bata saba da hebal na wanda ya kawo mata ta ce ba ta so shi kuma ce dole sai wanda ta kawo za ta aura don saboda shi ne wali sai in ya ga dama za a ɗaura aure idan aka ɗaura aure ba izininsa aure bai yi ba a ƙarshen ƙarshe dai a yi galaba da shi ko a haka ko a kotu to kuma sai ya ɗauki alkawari cewa yarin ma ba za ta yi aure ba har abada yarsa ce kuma ta cikinsa wani lokacin kuma za ga ita uwar tana da kishiya kishiya tana da gwani uban yarinya yana da gwani ita ma tana da gwani a ƙarshe yarinya ta yadda da gwanin ubanta ko gwanin kishiya bata san laifi ta ba kawai dai zaɓi aka bata a guda ukun nan to sai uwar ta ji haushi me yasa ba ta ɗauki nata ba ita kuma bata fito ta yi magana ba ta nuna kamar ta yadda a zahiri ashe a ba'ini ba ta yadda ba saboda haka sai ta shiga bokaye yarinya ta zauna ba a wuri mun samu da yawan gaske inda aka ɗauki fansa a kan yarinya wanda uwar saurayinta na da ta ce ba ta yadda ita ba za ta yi haƙuri ba ko da ɗanta ya yi haƙuri tun da yarinyar nan ta wulakanta su ta ƙi ɗanta to fa shi kenan ba ta shiga bokaye kenan wata ma kuma bokacce ba ta yadda wannan yarinya ta aure kamar irin yadda uwar budurwa ta farko wacce aka barta wato mutum ne yake neman yarinya to kuma sai ya bata ya koma wata to sai uwarta ta ce ita an wulakanta ta saboda haka ba ta yadda ba wannan yarinya ba za ta yi aure ba kuwa tunda misali an wulakanta yatta ta farko ana yin haka uwar saurayi ta ɗauki fansa daga budurwa uwar budurwa ta ɗauki fansa daga budurwar da aka koma gare ta aka ƙi a yatta to haka ake za ka samu mutum yana da mata guda biyu amma kuma ya karkata wajen ɗayar ba don komai ba saboda ta fi addini ita ce mai biyayya ita ce saliha ita ce wacce take kyautata duk wanda ma ya zo gidan takan fitar da shi kunya ɗayar kuma fitsararriya ce ba ta biyayya ita ba bin Allah take ba ba bin manzansa ballanta namiji saboda haka abin da ta ga dama shine take kuma ta ƙi nasihantuwa ta buɗe gaba tsakaninta da kishiyarta don menene miji zai karkata gare ta an ce ita ma ta riƙa yin yadda take yi mana ita ma ta samu wannan karkata ta samu wannan karramawa daga mijinta amma ta ki a maimakon haka ma sai ta shiga bokaye mai yawa ma ta koyi bokancin ta zo ta hasa wutar fitina a cikin gida mijin bai zauna lafiya ba kishiyar ba ta zauna lafiya ba in tana da yar ma ba ta zauna lafiya ba ta ce yarinyar ba za ta yi aure ba idan ta yi aure farin cikin ubanta ne farin cikin uwarta ne na gama wacce ta kashe kishiyarta da sihiri ta hana kuma yar kishiyarta ta aure kuma ta zo ta haddasa ta mayar da gidan aurenta yadda ka san wutar jahannama bala'i ne da masifa ta ko'ina da Allah ta'ala ya buɗe bakinta ita da kanta ta zo take bayyana wannan irin waɗannan suna nan da yawa amma insha Allah za mu ci gaba da kawowa ya nan za mu tsaya a yau insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya haƙuri ladan haƙuri ba ƙarami ba ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna ma yuwaffa sabirin ajrahum bi ghairi hisab Allah yana cika haƙuri wato yana cikawa masu haƙuri ladansu ba tare da wani lissafi ba ladan haƙuri Allah ne ya san shi kan fata yake kawai ba wanda ya sani ya ba da shi ba a taɓa ganin wanda ya yi haƙuri ba daga baya zo ya yi ladama mawaƙa na da ina jin suna cewa asabar aula ya fi bil khairi haƙuri shine yafi yakan zo da alkhairi an ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ma ya zo ya sha romansa haka wa'yansu lokatan akan samu yar uwar yarinya wacce ma suke uwa ɗaya uba ɗaya ko ba uwa ɗaya uba ɗaya ba idan ta ga cewa wannan yar uwa ta ta ta fi ta rabo gashi har ta sami miji ita kuma tana nan bata samu ba sai ta ji haushinta ba za ta yi haƙuri ba ta rika hassada kenan a ƙarshe ma har da yin magani sai ta raba ta da samarin da suke zuwa gurinta irin wannan yana faruwa da yawa ba za ta yadda ta yi aure kafin ita ta yi ba ko kuma ba za ta yadda ta auri wannan saurayin ba in dai tana da rai wani lokacin kuma kishiyar uwa ce idan ta ga wata yarinya wato yar kishiyarta za ta riga yadda aure alhalin kuma yadda ta fi waccan ɗin shekaru kamar yadda muka fara faɗar irin wannan a baya saboda sai ta tsaya allan karfa ita dai ba ta yadda a yi wannan auren ba har sai yadda ita ma ta samu ko a hada a yi gaba daya ko a fara yin na yadda tun da ita ita ce babba wani lokacin aka samu shi kansa mai gidan ma in ba a yi ba sai ga shi ma yana goyon bayan irin wannan din idan yarinya ya zama cewa ta samu manemi amma karama ce akwai yayyinta ba samu wai sai a ce ba za a yi aurenta ba dole har sai yayyin sun samu sannan a zo a yi auren sannan a zo a yi aurenta ko a haɗa gaba ɗaya duk irin wannan yana faruwa in kuma aka daɗe shiru shiru shiru sun ga cewa wa'ancan ba su samu ba to fa ba za su yadda a yi wannan auren ba idan yarinyar ta dage ko da manemin sun nace to sai a yi abin da za a raba su wannan da yawa yana faruwa duk wannan abin da bai kamata ba ne kowa da irin rabansa kamannin kumbo kaman katanta ya kamata iyaye su da goyawa ‘ya'yansu baya a san da suka sami kufi'i kuma suka yadda da auren suke so a auren musu su kowace akwai irin rabanta mai yawa su nasu raban yana gaba ya kamata ‘yan uwa a junansu su rika yin haƙuri duk dai irin wannan kamar irin yadda dai ake ji muke ta bayanin nan a bana bayanai ne wanda babu a inda aka taɓa rubuta su ni da ku haka nan muke tarayyar sauraro wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith kuma hanyoyin dai da ake gusar da irin wayannan mushkiloli insha Allah suna da sauki da izinin Allah Allah ya samu dace rabbana amanna bima anzalta